أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد من هو مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan sallama ta addinin Musulunci, muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya, mai kowa mai komai wadda cikin ni'imomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallatan ɗaya daga cikin sallolin farilla da ya farlanta mana, muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa, muka taru a ɗaki daga ɗakunansa. Ba don komai ba sai don ci gaba da karatu da muke cikin littafin Masalikul Hunafa fi walidayyil Mustapha sallallahu alaihi wa sallam. Ma karatun muna yin sa ne ran talata, sai jiyan Allah tabaraka ta'ala ya kaddara karatun ba zai yi ba saboda matsala ta da aka samu. na abin da ya shafi a shi generator da ake amfani da shi gurin gudanar da karatuttukan nan. Alhamdulillah kuma da ikon Allah Allah ya sa karatun yau Laraba sai muka ce insha Allah za mu biya bashin sa saboda mun lissafa in dai ba wani uzuri ba duk inda muka samu sati ashirin insha Allah za mu gama wannan littafi na masalikul hunafa. To muna nan dai cikin zikirul ahadith alwarida. ambaton hadisai da suka gangaro game da cewa fi anna ahlal fatarati yumtahanuna yawmal qiyamati wa man ata'a minhum udkhila aljanna wa man asa udkhila an muna magana cikin ahlul fatara cewa Allah tabaraka ta'ala zai jarabce su zai musu imtihani ranar tashi alkiyama to yana hadisai din mun karanta hadisai har guda shida To yau za mu tashi kan hadisi na bakwai da yake cewa al-hadisu sabi'u akhraja tabarani wa abu nu'aym an mu'az bin jabal an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta yawm al-qiyamati bil mansuki aqalan wa bil haliki fil fatarati wa bil haliki sagiran فيقول المنسوخ أقلا يا ربي لو آتيتني أكلا ما كان من آتيته من آتيته من آتيته أكلا بأسعد بأقله مني يا ربي لو آتيتني أكلا ما كان من آتيته أكلا بأسعد بأقله مني وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب inni amurkum bi amrin fatu'i'un fayaquluna na'am fayaqulu idhabu fadkhulun nar qala walau dakaluha ma darratkum fa تخرج عليهم فرائس فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك فيقول الرب قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى عملي تصيرون دميهم دميهم فتأخذهم آية حديثي نبقي إمام الطبراني يفتح حديثي بشير أبو نعيم dukansu sun fidda hadisin nan daga mu'azu dan jabal shi kuma mu'azu dan jabal yace daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta yawmal qiyamati bil mansuki aklan aqalan za a zo ran tashi alkiyama da wanda Allah tabaraka ta'ala ya cire masa hankali ba na wanda bai da hankali wa bil aliki bil fatarati da kuma wanda ya halaka ya rasu a cikin fatara ba aiko annabi ba ba aiko manzo ba wa bil aliki sagiran kuma za a zo da wanda ya rasu yana karami fa yaqulu al mansuku aqalan ya rad law ataitani aqalan ma kana man ataitu aqalan bi aqada bi aqalihi minni ya ubangiji da ka bani hankali da wadda ka ba wa hankali ma ba zai fi ni cin gajiyar hankali na ba shine bi aqada bi aqalihi minni wa zakara bil aliki fil fatarati wa sagirina wa zalik sai ambaci game da wanda ya halaka lokacin fatara da wanda ya rasu yana karami sai ambaci irin wannan suma wannan zai ce ya Allah da ka aiko manzo da ka aiko mini manzo, kamar yadda ka aiko wa wasu da na fi su cin gajiyar manzon, na fi su yin biyayya gare shi, na fi su yin biyayya ga wannan manzon. Shi kuma wanda ya halaka yana ƙarami zai ce ya Ubangiji, da na girma, mana da Allah ya sa ya girma manzo ya riske shi, ya samu aike da zai fi wadda kamar yadda aka girmar da wasu manzo ya zo musu ya ce da zai fi su cin gajiyar wannan abu shine wa zakara na hawa dalika fa yaqulu rabbu sai ubangiji ya ce inni amurkum bi amrin fatu'iun shin in umurce ku da wani abu za ku min biyayya fa yaquluna na'am sai sai eh ya ubangiji fayakulu sai ubangiji ya ce ina abu fadkulun na ku tafi ku je ku shiga wuta kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau da kaluwa ma darratku da ku sun shiga wutan da ba za ta cutar da su ba fa tukuriju alaihim fara'ita sai a fitar musu da abubuwan da wuta ta wawwafta sali lokacin da take gurnani ta abin da ta wawwafta kamar kuran karfe kama karfuna sai a fitar musu da irin wannan fa yazunnuna anna qad alakat ma khalaqa Allah min shay'in sai su yi zaton duk ta halakar da duk abin da Allah ya halitta fa yarji'una sira'a sai su dawo gurin ubangiji suna sauri da sauri ثم يأمر ثم يأمرهم الثانية سلا يساك أمرتن سأمرني نبي كجيك شغوتا فيرجعون كذلك سيسقار دعوة فيقول الرب سيو بنجي قول أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون kafin in halicce ku in ji Allah na san me za ku aikata da wa ala ilmi khalaqtukum kuma akan sani na na halicce ku wa ila ilmi tasiruna zuwa ga kuma abunda na kaddara muku a ilimi na za ku kasance Allah ce a dam ku ke wuta ki tattare su fata ku zum sai wuta da kama su alal kayl harasi في تعليقه في الأصول في المسألة شكرا منعم تمام كيل هراسي يا فدا cikin taliqinsa fil usul cikin usul litabi fi mas'alati shukuril mun'imi cikin mas'alan godewa wanda yayi ni'ima ubangiji yace ai lam ka sani annal ladhi taqarra alayhi ara'u ahli sunna qadibatan lalle abun da ya tabbata magana da ta tabbata a kan godewa ni'imar godewa Ubangiji abin da ra'ayoyukan malamai alis sunna ya tabbata kai ƙa'ibata yake gabaki ɗayansu annahu la madaraka lil atani siwa shar'ul manqul babu wani abu da za a riski hukunce hukunce da shi in ba shari'a da aka nakalto ba in dai ba ka maka shari'a ba to ba wani abu kuma da za a yi hukunci da shi wala yutalaqqa hukumun min qabayatil uqul kuma ba a karban hukunci daga abun da hankali ya hukunta cewa an fa amma man ada ahlil haqqi min tabaqatil kalbi kan rasida wal karamiyya wal mu'tazila wa ghayrihim fa innahum dhabu ila anna al ahkama munqasimatu فمنها ما يتلقى من الشيء المنقول ومنها ما يتلقى من قضيات النقول في أما وسم وين دبا آل السنة والجماعة daga ɗabaƙa na halittar Allah su ne kaman rafida, kaman karaliya, kaman mautazila, da wasunsu su sun tafi akan cewa lallai kunce-kunce sun kasumun kasimatu a kakkashe suke. famina daga cikinta akwai ma yi talaka mina shari'il mankul abinda lalle ake karɓa daga shari'a da aka kira su mun gane aka karɓo daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mina ma yi talaka min qadiyatil qul suka ce kuma akwai abun da kuma ake karɓa daga abun da hankali ya hukunta kale ce wa amma nanu amma mu ahlus sunna wal jama'a ashariya فنقول لا يجب شيء قبل مجيء الرسول كنت أهل السنة جماعة شكايتي باب أبن ديكي وجبا كافنزو ومنزو فإذا ظهر إنكم منزو يبينا وقام المعجزة يتعيد معجزة تمكن الآقلة من النظر ودرك باوة من هنكلي داما ينظري ya kalli abu fanaƙulu la alamu awwalul wajibat illa bisam ba yadda za a san farkon abun da yake wajibi sai da ji menene wajibi kan mutum shine furta kalmar shahada dole sai in Allah ya aiko manzo sai manzon yace ka shaida baban bauta da gaskiya sai Allah kaga kaji ko kuma ɗan aiken manzan, ko ɗan aiken ɗan aiken manzan ko magajin manzan, su ne malamai. Fai da jihar Rasulu in manzo ya zo, to waje ba lai nan to wajibi ne kan mutum ya tsaya ya duba. Cewa inda hana, ya tsalun mustaqilfuna man wajibul ladhi huwa qa'atun wa laysa bi qurbati yace akan wannan nema al mustadrikuna masu kaman wasa da kwakwalwa suke tambaya suke cewa mal wajibul ladhi huwa ba'atu wa laysa bi qurbati to menene wajibin da ba da'a ba wajibin da biyayya ne amma kuma ba aikin ibada ba sai ce wa jawabu amsar sa inna nazara alladhi huwa awwalul wajibati ba'atu wa laysa bi qurbati lalle nazari da za ka yi na farko wadda shi ne farkon wajibabbu biyayya ne amma ba kurba ba ne li'annahu yanzuru lil ma'rifati fa huwa mudhi'un wa laysa bi mutakarrib yanzu farko zai duba da ma'rifa ne sanin Allah yace ba kurba ba ne li'annahu inna ma yataqarrabu ila man ya'rifuhu ay farko tukuna kaga ya ya ya furta kalma misali to yanzu wanda bai san Ubangiji ba ba zai kusanci Allah ba. Da shi sa ya ce, domin shi ai yana kusan yana neman kusanci ne zuwa ga wanda ya sani. Daka wanda bai san shi ba, misali wanda yake alul fatara to duk abun da yayi. Ina fata mun fahimta. Shi wannan ba ba ba ba kurba bane. Mun gane saboda shi manzo bai zo ya ce masa ga yadda zaka yi ga yadda zaka yi ba. za ta yi yawa yi ƙurban kuma laifi, tari aikin da yake ganin ƙurba ne a gunsa alhali laifi, in ka duba sahabin da ya zai ya rasu nan mu lokacin ya ya kasance a lokacin jahiliya yana sadar da zumunci amma shi tsammaninsa sadar da zumunci nan zai kusanta shi ga Allah manzo Allah ya ce masa ka shuɗe akan aiki na alkhairi kaga zai iya yin abu a matsayin neman kusanci kuma ya zama ba neman kusanci ba saboda shi ne laysa lahu il ba sani tattare da shi shine matsalan da yake gaya mana Allah qala ce wa qad zakara shaykhuna al-imam ya zal maqali shay'an husna shaqiqa shaykhin mu imam ya ambaci wani abu mai kyau a wannan maqali faqala yace qila maji'ir rasul تتعارض الكواطر والطرق ما من كائر يقرد له إلا ويمكن أن يقدر أن يقدر خاطر آخر على مئيدي ثم كلنا مسألة ما دكو يتكافو منزو يزو تزاي يسامن كرو tsakanin abun da kake tunani za ka yi tunanin abun nan da kyau can ka yi tunanin sa ba kyau za a samu ta'aruzi wa da hanyoyi don me yace ismamin ka'irin yuqradu lahu illa wa yumkin an yaqdira an yaqra ka'in aka ke babu wani abun da mutum za a kaddara masa tunaninsa ko face zai iya yiwa kuma a sake samun kuma wani kaɗi daban amma wannan abun tunanin da zai zo din sai zama alala bihi yana warware wancan din mun gane to bar ta'aradul kawafi sai zama kawafi abubuwan da suke fadowa cikin zuciya suna karo waya qaul aqalu fi ayratin sai hankali ya fada cikin dimuwa ko wada'ati da rikicewa to fa yajibu tawaqqufu ila an tankashifa al-gumma ke yanzu anan babu makawa a tsaya har sai wannan duhun ya yayi walaysa zalika kuma wannan duhun ba zai taba yayewa ba illa bi maji'ir rasul sai da zuwan manzo ban san ko mun gane ibaran ba wato karatu ne sosai ne sosai yace wa haula anan ne qala al-ustaz abu ishaq abu ishaq yace inna qawla la adri nisfu ilm lalle cewa ban sani ba rabin ilimi ne wa ma'ana annahu intaha ilmi ila haddin wa qaba inda majazihi al-aqal ma'anarsa shi ne aiki saninsa ya tike zuwa ga wata iyakar da misali hankali zai iya aiki misali yanzu idan malami ya tumbatsa sosai sai aka tambaye shi matsala sai zama duk karatun da ya yi bai karanta wannan wannan matsalar ba amma kuma a hankalce yana iya kararo matsalan ya ce kaman kaza ya ba ta hukunci to dole ta abin da zai ce la adili a ilimi kan ban sani ba ta gani sul ilimi bai sani ba amma a hankalce zai iya cewa kaza kaza ne mun gane cewa haza inna ma yaqulu man da qata fil ilm ke wannan wanda yake faɗan irin wannan shine wanda ya zurfafa cikin ilimi ya samu tarki wa rama majaril akali kuma ya san magudanar hankali mimma la yajri fihi daga inda hankali kuma baya gudana ciki akwai inda ake gudanar da hankali akwai inda ba a gudanar da hankali a cikin sa to waya kifu inda ku to sai ya tsaya abu intaha mun gane ku to wa qala al imam fakr razi fakr din razi fil masul imam fakr din razi ya bada cikin masul littafi ce shukurul mun'imi لا يجب أكل خلافا للمعتزلة لنا أنه لا تحقق الوجوب قبل البئسة yace abin da ake nufi godewa nimar Allah tabaraka ta'ala godewa Allah baya wajaba hankalci sabanin mu'tazila su suna da sabani da mu mun gane lauta haqqaqa wujub qabla al-bi'sati su suna ganin da wajibci zai tabbata kafin a aiko manzo to na uziba tarifuhu fala da kuma za a za a azabtar da wanda ya bi shi to kaga fala wujuba ne ba kuma wani wajibi da yazo kafin manzo misali a ce sallah dole ne kuma kafin manzo yazo ce babu wani to su mutazila suna ga kawai haka za ka kaga wannan kafin zuwan manzo ba wani abun da za a ce kaza wajibi ne ba san ko mun fahimta ba manzo ne zai zo da shi a ce kai kaza ka bar kaza mun gane to amma mulazamatu wa bayyinatu yace amma abun da za abun da zai lizintar abu ne da yake fili wa ma'ana la ta'ziba amma cewa babu azaba kafin aiko manzo bal kauli subhanahu saboda fadin Allah da yake wa ma kunna mu'azzibina ta na ba'atha rasula naba ta'diba ila gayati dhi'fati fahimta wa illa wa qala kulfu fi qawli llahi wa huwa mahalun inta fakar razi yace Allah ya kore azabtarwa ila gayatil bi'sati har zuwa cikewan haiki misali nan din nan sai a ce su ne alul fatarati mun gane nan din nan shi ne lokacin bi'isatin rasu aiko manzo nan nan al'ummar da aka aiko wa manzon misali a ce nan wuta to yanzu Allah ya kore azaba ya kai shi zuwa ga ƙarshen bi'isa misali daga nan bi'isa ko ta zo zuwa ga al'ummar da aka aiko ko idan ba su bi ba sai ina sai wuta to kaga Allah ya kore azaba har zuwa ƙarshen bi'isa kaga kenan wannan na bayan fa babu su mun gane to da haka sai yace fayanta fi sai ku wa illa in kuma to ba haka ba ai wa qal kulbu fi qawli llahi ai za a samu sabani cikin fadin Allah tun daga ki ya ce wa ma kunna mu'addibina ta na ba ta rasul ko ba halu wannan kuma korarre ne a gurin Allah in ta wa zakara adba'uhu misla dalika mabiyansa mabiyan shi imamu fakrul radin imamu fakuruddinin razi sun irinsa mabiyansa sun faɗi wannan ka sayi bilhassil wa tasir littafi wal baidawi da imamul baidawi fi minhaji cikin minhajinsa ya faɗi haka in gane cikin shifa'u istiqani fi ziyarati khairil anani wannan baidawi sun yi zamani da shekul islam ibnu taymiyyah al-harrani akwai ma rubuce rubuce tsakanin su akwai raddi sosai sosai tsakani abubuwan ba bai dawo subuki nake magana imamu subuki ba bai dawo ba shi imamu subuki shi ya shiga shifa'ul istiqam fi ziyarat kairan ba imamu bai dawo ba ne afwan shi ne zamu yi maganar shi yanzu wa qala al-qadi tajuddin subuki to shi nake faɗa shi yayi zamani da shekul islam ibnu taymiyyah al-harrani kai ma shi ya rubuta shifa'ul istiqam fi ziyarat khairil anam zamanin su ɗaya sosai da shi shi kuma bai da shi imamu subuki kusan malamin su a imamu sayyudi ya bada cikin shari'a muktasar ibn hajj ya bada cikin shari'a muktasar ibn hajj ala mas'alar shukurul mun'ami akan mas'alan godewa ubangiji yace to a wannan mas'alan tunda mun sani gurin ahlus sunna wal jamaa ba dole bane ko yace ta takarraju mas'alatu man lam tablughu da'awatu to anan ne zaka ciro misali mas'alar wa'anda aike bai iso musu ba za a fito da ita za ta fito an yace fa inda na abun mu kawai ya mutu najiyan ya mutu kawai nagartacce kawai ya tsira wannan shine maganar imamu sulki Karbawa ne na cewa da irin imamu Sayyudi, da irin shi Abdullahi Gwandu, ya ce za ka in ka sa su cikin subuki ba su kai ɗaya bisa goma ba, a ili. Sai babu subuki ya faɗi wannan magana. Ya ce wa la yi ƙatala a ta yud'a ilal Islam, ba za a yaƙe shi ba har sai an kira shi zuwa musulunci. Kuma wa huwa madmunun bil kafarati wa diya. in ko wani ya kashe shi to ba a sa wanda ya kashe shi yayi kafara kuma ya biya diyya amma wala yajibul qisas baya wajabta qisasin ya kashe shi a ce kashe shi mun gane wala yajibul qisas ala qatili ala sahi zance ingantacce shine yin qisasi akan wanda ya kashe shi ba wajibi bane wa qala al-bagawi imam al-bagawi ya faɗa fi tahzib cikin littafin tahzib yace amma man lam tabluqu da'watu fala yajuzu qatluhu qabla an yudwa ila al-islam amma wanda yake bai iso shi ba baya halatta a kace shi kafin a kira shi zuwa musulunci fa in qutila qabla an yudwa ila al-islam wajaba fi qatlihi diyat wal kafarah in ku aka kashe shi kafin a kira shi zuwa musulunci to ya wajaba kan wanda ya kashe shi ya biya diya ya kafara wa inda biya ni bata la yajibu damaru bi qatli ma guri imamu abu hanifa yace ba zai biya ba in an kashe shi wasulu annahu indahum majudun alayhi bi aqlihi wa inda na huwa ghayru majudin alayhi qabla bulughi da'wati ilayhi a guri imamu abu hanifa shi za a kaba mai hujja da hankalinsa mu kuma gurinmu tun da su shi ba shafi'e ne mun gane sai ce mu abin mu shafi'a ba za a kaba mai hujja da hankalinsa ba kafin a aiko masa aiki saboda Allah ya ce ba kunna mu'addibina ta na ba ta rasula sai ce to fasa bata annahu la hujjata alai qabla maji'ir rasul babu hujja a kansa kafin zuwan manzo intaha to wannan kenan wa qala rafi imamu rafi ya faɗa fi shar cikin sharhin magana yake man lam tablughu da'watu la yajuzu qatlu qabla al-ilam wa du'a ila al-islam walau qutila kana madmuman khilafan li abi hanifa yace wadda aka wadda sa aike bai iso shi ba baya halatta a kashe shi kafin a aiko ai aike a kira shi zuwa musulunci da za a kashe shi kuma to za a jiya sabanin imamu abu hanifa wa balal khilafa ya gina shi imamu abu hanifa wannan sabanin alano majudun alayhi bil aqli indahu cewa za a kafa hujja da hankalinsa a gun imamu abu hanifa cewa inda na mallam tabluqu da'watu la tasbuta alayhi al hujjatu wa la tatawajja al mu'akazatu yace mu kuma a gurin mu shafi'awa kenan shi ba shafi'i ne yace wanda aike bai iso shi ba to hujja ba ta tabbata kansa ba a tabbatar da hujja kansa tunda imamu abu ali ba ce za a kafa hujja kansa saboda hankalinsa ce to wanda ya ce bai iso masa ba za a kafa hujja kansa ba mun gane sannan ba za a fuskantar masa da cewa za a kama shi ba don ne saboda Allah ya ce ma kunna mu'addibina hatta na ba'atha rasula intaha wa qala al-ghazali fil basir manya kenan imamu al-ghazali ya bada cikin littafinsa al-basir mallanta muluku da'watu yudmanu bi diyati wal kafa ce duk wanda sa aike bai iso masa ba in an kace shi za a biya diya kuma za a yi kafara la bil kisasi amma ba za a yi kisasi ba ala sai a bisadance ingantacce yana laysa musliman ala taqi wa inna ma huwa fi ma'anal muslim domin shi ba musulmi bane a haƙiƙani shi dai yana cikin ma'anar musulunci ne saboda me kullu mauludin yuladu alal fitrati duk wani abun aiwa na aiwansa ne akan musulunci wakalatun rifata ibn rifata ya faɗa tilki faya ke li'annahu mauludun alal fitra wa lam yazhar minhu inadu me yasa in an kace shi za a biya diya za a yi kafara yace saboda shi an ai mauludun ne alal fitrati ayan haife shi kan musulunci tunda sako bai zo mai ba walam yazhar minhu inadu kuma taurin kai bai bayyana gare shi ya ce ba zai yi ba sai zuwa cikin wannan matsala na kai shiro wata matsala kuma ba san ko kun bayyance ni ba a cikin matsalan wanda sako bai iso masa ba ko za ka iya fito da kuma wata matsala kuma muhimmiya shine wanda kuma sakon ya je masa ba ta yadda ya kamata ba shi ba haka ne in ya rasu yana nan alul fasaha misali za mu yi misali a nan sabilin misal mata ce kila tana sanye da gajeren wando a ɗan daga jan tana sanye da gajeren wandon ta tana misali aikin laifi sai wata ta zo ta misali lokacin da aka yi boko haram sai ta zo da bindiga a shigar kawai da shi